idan an nade sama sai Allah ya ce to kasa ma da ake kai wacce jama'a suka taru su ma nade ta kasa ba zai yi sabi akan wannan kasar ba aka ce ubangiji me yasa ba za ka yi sabi akan wannan kasa ba yace akai aka saba mu saboda haka wannan kasa ta yi daura sai sai da mala'iku akwai kasa a guri kaza maza nade wannan aje aje a dauko wacce a shimfida wacce ba taba saba mu akai ba sai a nade wannan kasar yadda kaga za a nade tabarma ita ma yawa tubaddalu lardu kenan gairar lardu wa samawat waccan kuma na nade saman shi ma haka Allah ya faɗa alqur'ani yawa na dawis sama ka bayyi sijilli lil kitabi haka Allah ya ce a nade sama kamar yadda zaka sa ka nade ka kadda ka aji sannan wannan kasar a dauke ta Allah ya ce ta yi daula a je a jingine ta can waje ka dauko wata sabuwa kin fada sabon annabi yayin da annabi yake bada wannan bayanin suka ce ya rasulullahi in an nade wannan kasa yayin nan da su mutanen nan da su mala'ikun nan da aljanu da kuma tsuntsaye da dabba ka ce duk sun taru to kuma an nade kasa ina suke ita fahim ala sirat yayin duk kowa kuma an jera mutane duk gaba daya kan sirat yake har a zuwa kimfida wannan kasar sannan a dama daga shiga hisabin malam kaga ana kirawo mutum ana tambayarsa abu da kansa yana faɗa in ya faɗa ya faɗa domin Allah wani hikima ne mai adalci da hukuncin gaskiya idan wani ya taraki da asiri da kuka zamani da su a duniya sai su zo da littafin kan aiki domin yanzu nan akwai raki da asiri waɗanda duk kwana bakwai bakin aikin da muka yi za su rubuce akwai mala'iku a sama ta ɗaya a can majalisar su take waɗannan aikin duk bayan Allah na kwana bakwai sai su kai waɗancan na sama ta ɗaya idan sun kai musu takardun gaba ɗaya sai su karɓo waɗansu takardun sai su taho waɗancan kuma suna caji aikin suna caji aikin suna cajewa akwai littattafan da za su mai da wannan kuma rubutun na jikin wannan takardar su kuma ran da watan sha'aban watan rajab ya kama ran da watan rajab ya kama na shekara guda sai su tattara wannan littafin gaba ɗaya na aikin bayan Allah na shekara guda na maza da na mata da na mutane da na aljanu sai su tattara sai su fitar da shi wajen ubangiji ubangiji ga aikin bayan ka na shekara guda ga shi littattafai jirgi jirgi sai Allah ya ce ku aji sai su ɗauko waɗansu sababbin takardun wanda har baɗi ba za su ƙari da su ma haka za a yi haka kuma ake tun da aka faru duniya har a tashi alƙiyama haka ake sai ran tashin alƙiyama ran nan ne fa za a zo idan an zo da littattafan nan raqibu da akidu su zo su ce bawan Allah mun zo shaida ka saba wa Allah muna tare da kai rana kaza lokaci kaza ka yi zina da mace wance take sunanta wanci ka je ka sha giya lokaci kaza ka yi tata lokaci kaza ka yi zo lokaci kai duk abin da kai mala'ikun nan sun sani yayi arbuce suna karantawa suna karanta sai sun gama tsaf idan mutum ya ji abin zunubin nasa malam ya yawa bayan sun karanta alherin in ya ji zunubin ya yawa sai sai ƙarya take da yadda ba mutum sai yake ban yadda ba ubangiji wata kila sun mun kaji sai ubangiji ya ce to ya kake so sai sai ai ubangiji ka ce idan mutum an faɗa masa magana a wajen hukunci in yana da shaida ka shaida sai ce kana da shaida ubangiji ya ce kana da shaida ka ce ina da shi sai ubangiji ya ce to kirawo shaida sai mutum ya ce ga harshe na harshe ubangiji ya ce to harshe mai da maganar abin da wannan bawan Allah ya zamanin ka malam harshe sai ya dinga faɗa ya karanta alkur'ani da ni izu kaza sau kaza ya maimaita ya yi zikiri ya yi salati ya yi sulhu ya yi da mara lafiya ya yi salama bakin aikin harshe da ka aikata na alheri tsaf sai ya faɗa a gaban Allah sannan kuma ya koma ka zagi wane ka je ka yasa da wane ka je duk abin da yake kuma na shari wanda harshe ne yake kulla shi ma ya faɗa sai idan an duba sai gashi daidai da abin da mala'ikun da suka rubuta a takarda sai ubangiji ya ce to ai wannan daidai yake da wannan da mala'ikun raqibu da asiri suka kawo sai mutum ya ce ubangiji ai ka ce shaida ba daya ke so ba ka ce in an zo a kuma ka shaida yace kana da wani yace ina da shi ce to kawo sai ce ubangiji ga hannuna a da shi muka rayu malam hannun sai ce ubangiji wannan bawa naka ya ɗauki alƙalami da ni ya rubuto sunanka ya ɗau takarda ya yi karatu ya duk abin da hannu yake na alheri malam sai ya faɗa ko da yake kai dan taimakon addini sannan ya koma abin da ake da sharri kuma sata ne dukan wani ne taba matar zina ne duk abin da yake sako ne hannu da shi ake yi sai ya faɗa a gaban Allah sai ya daidai da abin da harshe ya faɗa da abin da raƙibu da akidu sun kawo sai mutum ya ce to ubangiji ai ka ce shaida uku ake so sai ce kana da wani shaida yace Allah da shi wane ne sai ce ga kafa huna ubangiji ya ce to kafa yi magana Allah ya ba ta iko kafa su rika faɗa ya je masallaci da ni ya je gaida mara lafiya ya je zumunci ya je makka ya duk abin da kafa take na alheri ta faɗa ta ce ya je gulma da ni ya je sulman da ni ya je gun kallon damba da ni kallon kokawa ya je gun lido da ni an je da ni gidan mata an je duk abin da kafa take tafiya tana saban Allah sai ta faɗa a gaban Allah yayi daidai da na hannu da na harshe da na raƙi da kidi kuma sannan ubangiji ya ce kana da wani shaida sai mutum kuma ya da kai babu shaida kuma ta ƙage Allahu akbar هذا يوم تشهد عليهم ملكنا أرسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون haka Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sai yace a wannan ranar da harshen mutum da hannayensa da sawayensa za su yi shaida a gaban Allah bayan kuma shaidu da sun ba da cikakken shaida ga kuma da kibu da akid dama da su aka rayu sannan ubangiji ya zartar da hukuncinsa za ka garan nan malam ana kawo mutum a ɗebi wannan ya ka ƙara ka zage ni bayana ko kuma ka ci amana ta a gona ko ka ci min iyakar rumfa ko iyakar gida ko ka zagi ɗana ko ka harari ɗana ko ka daki dabba ta ko kuma ka ka je ka nemi matata ko ka ci min kuɗi ko ka yi min hasada duk abin da kai wa mutum sai ka ƙara gaban Allah domin ubangiji ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma a yau za a saka wa kowa abin da ya a duniya ba zalunci ko da miskal zarratin sannan Allah yake adalci a wannan gurin domin idan an yi taron kan Allah ya fara zartar da hukuncin kowa bayyana akan gadan al'arshi kowa gashi yana jin sauki mu'mine su gan shi kafirai kuma su sauki ubangiji ya ce liman mulkul yawma ai shi malan annabawa na nan har da manzon Allah gun ba zai iya magana ba annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu suna nan a taron sannan waliyan Allah dukkan su suna gun ubangiji ya kuma ta limanil mulkul yawma wallahi ba annabin da zai bude baki ya magana sai Allah ya kira wannan aya su uku sannan ayoyinsa wanda zai amsa sai ubangiji ya amsa da kansa sai ce lillahi wahid bil qahir sannan wanda aka ce an taɓe masa sarauta ko da gida ɗaya mallaka idan ubangiji ya ce limanil mulkul yawma sai mutum yayi nadama yace ina ma Allah annabawa ne manzanni ne saboda mulkin da suka yi malai sai sun ce ina ma Allah bai halice su domin suna zaton bayan wannan aya kuma Allah zai wa duk wanda ya sarauta azaba malam haka za a yi kai hisabin in ya kai ya kawo tsakanin ɗa da mahaifi a yi tsakanin mata da miji ka ga mace ta ci kuma mijinta ta zo gaban Allah ce ubangiji gashi mun yi aure da shi amma ni tun da muke da shi bai taɓa koya min alwala ba bai taɓa koya min sallah ba Allah bai gaya min yadda ake azumi ba Allah bai gaya min yadda ake wankan janaba ba balle wankan haila balle kuma wankan jinin biki ni dai mun zauna in masa dukkan hidima ta biyayya Allah gashi na kawo shi domin na ga littafi na na karanta na gani kuma da kibu da sun kawo lalle na gani wuta zani amma wannan miji shine amanar da aka danka shi a hannuna bai koya min ba ni ka ba da ikon kaina malar ran nan zaka ga ubangiji ya ɗebi alherin mijin ya dankara wa matar ta tafi aljanna mijin kuma ya tafi wuta haka ya zauna da ita kawai shi dai bukatarsa ka ji fa fasikanci gurin musulmi wani mutum ne yake shi musulmi ne bai taɓa ɓata wa matarsa akan ta yin sallah ba bai taɓa ɓata mata akan ta kirke wato wata fatawa da ya bata kan sallah ko kan alwala ko kan wankan janaba ko kan wankan haila ko kan tsarkake tufanta ko kan tsarkake jikinta ko gurin sallah ko irin lullubin da za ta yi sallah ya za ta ma wani bai taɓa ɗauka mata ta rigar sallah ba ya za ka wani musulmin in ka tambaye shi kace wani akwai rigar sallah gun matarka ko ce a duk tufan da nake sai mata wani wani rigar sallah daban kike san ana yi ba yaje kan baya ba yanzu kai wannan ɗan ƙyallen ganin da kai da shi za a yi sallah firmi kasa ya fi kace a yi gano a yi riga a yi mayafi yanzu a jikin da shi ne za a yi sallah waɗannan ka ga su kusa su lulluɓe ƙarancin mace idan wata fa za ta yi sallah bakin abin da yake zai bayyana a jikinta sai dai in ta yi in ta yi sujada ko wata kila ba sani ba in ta sun kuwa ta daga wato dunduniyarta ko ta baya a gajen sawunta nan ma in ba ɗinka sutura yadda ya kama rigar da mace za ta yi sallah ko ake sai ta rufe yatsun hannunta sai kuma ta zuba a ƙasa tukuna sannan kuma ta lullubi a samanta sai ya biyo ya rufe ta gaba ɗaya kyaf ya zama ba inda yake a waje daga gungoshin inda zai taɓa ƙasa shi hancin kawai su wake gani da haka mata suke sallah ina ruwansa shi da ya ce to ki rika yin sallah fa ya zubar mata da wannan yan guntayen tuni ɗaya an kasa su uku kagan wanda turmi ɗayan bai wuce rigar da mayafin ba abinda za a yi da su kenan a yi mata jallabiya babba ta zuba har ƙasa duk tsawonta sai ta zuba a ƙasa sannan hannunta sai ya ɓata a ciki kuma sannan kuma a kawo ƙaton mayafi ta tufa a kai domin na kenan a laifin da min jalabi bihin nan ka gani haka ake wa mata to yanzu wani namijin bai taɓa yi wa mata ba amma ran da dama ya neme ta da daddare hankalin sa ya tashi lallai yana son jima'i sai masa gaddama malam duk unguwar kowa ya ji duka zai na faran nan ransa ya ɓaci ai ba dai kira mai kira kawo ki ba malam ɓacin rai kenan ƙi ƙi amma ta ƙi aikin Allah ba ruwansa wato to an gaya musu an gaya musu ba sa yadda to ni tun da na so zanan in ba sai ma ai dai na fita baka fita maka nan a ciki saboda lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan ka tabbatar matar ka tana sallah dan ka tabbatar ka koya mata sallah yadda ake ta kuma koya ta kuma iya Allah yake ka zauna ma kai sallah da ita ya fuka je masallaci dan ka koya mata ka ga yadda ake sallah sai ka je ka tambayo malami ya gaya maka a karance ya kwatanta maka kuma bayan ya kwatanta ma in ka zo yin sallar ka ce wanki tashi in kin zo tsarki ga yadda zaki tsarki in kin zo alwala ga ta yadda zaki fara ga gun da zaki fara wankewa nan gabar kaza ake wankewa nan gabar kaza ne ake wanke ta in kin gama ga abin da zaki ci to in kin zo kin tsaya za ni sallan nan da ke ga irin yadda zaki yankwana ki tattara domin mace ta aka ba ruwanmu da wannan mutum da ya koya matarsa sallah ba yana zaune da ita kamar dabba da dabba shi dai wace fa ne musu abinci dare ya biya bukatar sa ga yaya nan kuma ana ta haifa wallahi za ta kai ka kara gaban Allah Allah kuma ya hukunci ya kai ka wuce kai ka aljanna bai wasa ce kai ka halakar da ita in dai kai maka da'a yadda Allah yake ta kuma idan kuma ita wawa ce in an zo gaya mata tana ki domin wata mata fajira ce yanzu wata ka zauna da ita kace karatu zo ki biya karatun ki ita ce kai ne ba karatu aka kani ba za ka matsa mun abin da ubana ma bai matsa mun ba kai za ka zo ka dame ni wata haka za ka ce ya ubanki tun da bai matsa miki bai gamar da ke dabba kike ta yawo a garari kina neman ya ce ki tara kuɗi zai kai miki kaya ɗaki tun da ya har ki Allah ya rufa miki asiri ga wanda yake zo in koya miki abin da za ki ga aljanna ai sai ki bi shi kawai su jama'a mu kula da matan mu kar mutum ya ce ba ruwansa akwai ruwansa kuwa lalle ne mu tabbatar matan nan sun koyi sun koyi ibada a ranar hisabin nan malam za ka ga wato wanda ya ɗaure akuya da kinkiya suna kiwo ko a guri ɗaya ko kinkin su ɗaya idan fada ya tashi akuyan nan ta soki kinkiyar a taron alkiyama sai ka ga wato wannan kinkiya ta to ta kwanta gaban Allah ce ubangiji ga akuya can mai kama kaza da mai kama kaza din can yayin muna kiwo ko kuma a tirken mu saboda suna da kahoni ba da shi in mun tashi motsi suna suka na Allah na ka kara ka saka mu to ubangiji ya sa a jawo wannan awakin masu kafan sai a zo a kwantar da su gaban Allah sai Allah ya wata makin kaho su ma su je su soki wannan awakin kamar yadda suka soke sannan Allah sai kunu turaba ku zama kasa saboda tsananin adalcin Allah sannan kuma a ran nan ne za ka ga ubangiji yana zartar da hukunci sai ka ga itace wato bishiya guda sai ta jawo ta zo gaban Allah ta tsaya idan ta tsaya sai ka gare shi ya sako ya ce ubangiji ka ga lokacin da muna jikin uwar mu dinnan a duniya wato wannan reshen nan shine yake sama da ni yake ta buga ta yake ta buga ta sai da ya mai rauni Allah na ka karasa sai ubangiji ya mai da wanda ya karar ya koma sama Allah ya aiko da iska gun idan da goga sai ya mai rauni kamar nasa sai Allah ya ce ku zama kasa kuma to balle mutum da mutum eh ya ka ga wannan irin hukunci akwai aiki a gaban mu jama'a kowa shirya abin duk da mutum ya aikata rubuta ake bari a manta ka san an ce man ku kiba karra wa man ku za karra duk abin da aka ce an rubuta shi ya tabbata kenan har abada yana nan abin da aka rike da kashi ake manta to balle ma Allah ko da ka rike shi baya mantuwa Allah bai taɓa manta wani abu ba da Allah na mantuwa da wata ramu kai sai wayi gari baya numfashi Allah ya manta da shi ko kuma ya rasa abin da zai ci to kaga kwaro ma da yake kasa Allah bai manta da shi ba Allah mana sutura jama'a wato wannan aya da na faɗa ta cewa lalle mutum ya tabbatar da matarsa da ƴaƴansa ya koya musu ibada suna bin Allah ko kuma iya alqur'ani ya faɗa yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar duk mutumin da ya imani da Allah in mutum ya sake bai nema ba to ranar tashin kiyama ba abin da zai ce da Allah domin an baka rai an baka lafiya an yi malaman kai kuma an ajiye ka a cikin su ka ki tambaya gashi kuma an aiko da cewa tambayi din fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ko to jama'a mu rika tambaya to bal kamar aksarun yawa yawan mutane la yaqiluna ba su da hankali yawa yawan mutane ba su da hankali domin ba su fahimci komai Allah ne yake yin sa ba ko ka sun fahimta sun ki yarda ko ka bayan sun fahimta sun san hakika ne sun zo suna ban san zuciyarsu Allah ya ce to yawa yawan su dai ba su da hankali ne kawai وهذه الحياة الدنيا إلا له ولئيم إن الدار الآخرة بين حيوان لو كانوا يعلمون
Ubangiji ya ce wa mahajira ya ci duniya wannan rayuwar duniya ba ta kasance a bakin komai ba illa na hawul sai ɗan karamin wasa irin wato gadar yan mata da suke taruwa su wasan nan wala ibin da kuma wasa da irin kiɗa kaɗan nan a gama a fashi haka rayuwar duniya take wa amal qabu amma ita ibada fa min umurin lafiya to wannan al'amuran lafiya kenan abin da kai saboda Allah to shine na lafiya ya zuhuri samaratiha domin amfanin ka zai bayyana ita ibadan nan da zaka saboda Allah fiha tun daga nan duniya zaka so maganin amfanin har ka je lahira wa inna daral lahirata amma ka ga gidan karshe shine lahira da hiyar hayawan wallahi ita ce rayuwa mai tabbata wacce ba ta karewa mai dadi kuma law kanu alamuna ina ma mutane sun san wannan dadi na rayuwar lahira da ba su zabi dadin rayuwar duniya ba wato ita rayuwar duniyar nan da ubangiji yake kamar wasa take takan samu mutum yana rayan har mutuwa kuma ta zo ta dauke shi bai sa zuciya ita bace sannan kuma za ta dauke shi bai sani ba sannan ba da iko kuma ya kubuce mata kana cikin harkar da ka sa a gabanka a nan ne ajalin ka yake kama ka yi a'a ba sai an aiko ma ka kusa mutuwa ko sai kai rashin lafiya ko kuma sai ka tsufa ba ruwan mutuwa da wannan baka sani ba gabanka can sai ga zaki yana tuwa ba wanda za ka ihu ya maka gudunmawa sai ku ba ka da yanda za ka faɗa da zakin nan ka tafi gaba zakin nan ya kama ka ka dawo baya ma ya ganka mana sai ka duba gefe haka sai ka ga wata rijiya a kusa da gurin da ka duba ka ga rijiyar nan ashe rijiyar ita kuma akwai itace a kan rijiyar wata bishiya a kan rijiyar sai ka ce to bari in je nan cikin wannan itaciya in fake in gani ko Allah zai sa zakin nan bai ganni ba ya gudu malam shi kenan sai ka zo kawo itaciyar da kawo kana ganin zakin ashe ya gano ka yana towa yana towa kace to zakin nan in ya zo kan itaciyar nan gindin itaciyar nan ya zauna to ni kuma ina sama yake tafiya ya gani sai sai maza ka sako ka mun zakin ya zo gurin sai kace ai mafi kyau ma bari in shiga rijiyar nan makale tsakanin ka ban je cikin rijiyar ba ban kuma ga zai iya fitowa waje zakin ko ba zai iya leƙa ya samu ni ba na koyi ana mala yayin nan sai ka shiga kaɗan daga cikin rijiyar da ka shiga zakin nan malam da towarsa sai kawo turjiya sai ka tsorata kaga kamar zai kama ka da ka firgita sai kace bari hada karkashin rijiyar saboda babu ruwa su saukan zauna a cikin zakin nan ba dai zai shigo rijiyar nan ba malam kana tafiya kasa kasa kasa sai ka hango wani rikakken bakin miciji a cikin rijiyar kuma yana kwance a can kace to ya zan yi kuma kenan sai kace to bari in daɗa yau sama ga wata kaiwa na gani ta itaciyar nan wata ta gilma rijiyar tsakiyar ta haka bari in zauna akan rijiyar nan akan sai wannan rike ta da kyau in na rike dai zakin nan ba zai leko ya kame ni ba macijin nan kuma da yake kasa ba zai iya kawo tuwa ya kama ni ba har yayin da zakin nan ya gaji ya tuna su ka faɗa ka sai ka zauna akan saiwa kana nan kana nan kana nan zaune malam sai ka ce to wannan zama kuma har yaushe kana tunani a zuciyarka sama za ka yi ko ƙasa za ka yi ka gaji da lilo a cikin wannan saiwa samun maran sai ka duba daga dama da kai wajen da sai wata kullo sai ka ga wani bakin tsira ya kullo ta wajen mai kama da gafiya yana ta gurgura yana ta gurgura wannan saiwa ka duba wancan gefen sai ka ga wani farin tsira can mai kama da gafiya shi kuma yana gurgure sai wata can gefen idan ka fito kai rayo sama zaki ya kama ka in ka tuɓe sai kai aka ka faɗa kan bakin mutu na haka ba rayuwar duniya kenan mana kana nan cikin haka ba yadda zaka dole ka hakura san mara shi kenan mara wa sai wannan beraye suka yanke cewa sai kai aka sai ka fada cikin cikin wannan rijiya kana fadawa macijin nan kuma sai ka nisa malam abin da ka ji tsoron kenan mutuwa ka guje wa zaki yanzu ga macijin kuma ya kashe ka haka rayuwar duniya take aka ce to sai da na isa menene kake nufi da wannan yace ina nufin zakin nan da na faɗa wato mala'ikan mutuwa kenan inda duk kake tafiya mala'ikan mutuwa yana kallon ka domin an ce malaika Azra'ilu duk duniyar nan yana kallon ka kamar ka saka sulai daya akan faifan nika haka yake ganin duniya in dai sulai zai koya maka akan faifan nika to malaika nan ake ba zai iya ganin kwaro a duniyar nan ba ke haka zaki nan yake aka ce to wannan ya itaciya da ka faɗa ba yace wannan itaciyar ita ce duniyar da muke cikin ta kuma gaba daya aka ce to wannan rami fa da ka faɗa yake kabari kenan wannan ita kuma kumurcin nan da ka faɗa a cikin rijiyar fa yace wannan ita ce wa mutuwa yace to wannan tsera hari da baki yace dare da rana su ne masu yanke kwanakin mutum har su gutsure kuma ya mutu jama'a kun jira rayuwar duniya in mutum zai shagala ya shagala in mutum zai kinsa ya kinsa kayansa tafiya ga tanan tafiya ce wata in an tashi kwabo ɗaya ba za a baka guzuri ba in an baka man kaje can ba a sai da abin sayarwa ba ne ka saya a gani sannan ga tashiyar kiyama mai azaba rayuwar lahiya Allah ya ce ita ce mafi kyau lauka ne alamin da mutane sun kasance masu sani ba sai su bar duniya su zaɓi aikin lahiya.
وإذا رجعوا من الملك فأولى مؤذين الأبدين فلما رجعوا إلى البر فهم يجدون Saura ake mu da mulki yayin da mutane suka hau wato kan jirgin ruwa ko kan mota da awullaha sai ka ji suna ta roƙon Allah malam suna ta roƙon Allah mukuni sina lahu dina suna masu tsarkake addu'a gare shi la da una ma mu gairahu ba za su kira wani Allah a cikin motar in sun ga za ta faɗi ba da mota ta soma malam rawa ta ka je nan kana yin kudu da arewa tana kakin hanya tana dawowa sai ka ji ana la ilaha illallah subhanallah la hawla wala quwwata ka gani Allah ake kira kuma ya Allah fi shiddatin domin ya'yan suna cikin tsanani la ya tashu ba illa wa sun tabbata banda Allah ba ni tsere da su daga musibar wannan ko ku a jirgin ruwa tana ciki a ce jirgin ruwan nan iska ta taso ko ya huje Allah za ka ji ana roƙo ko a jirgin sama mai jirgin ya ce kafa ta ki fitowa ya ce yayi yayi kafa jirgi ta ki fitowa ko ya ce mai ya ƙari ba wanda za ka je yana kiran gunki kuma Allah za a ki kira a zamanin falamma na jihu mu ilal bari yayin da Allah ya tsere da su suka taka tsauni daga daga cikin kogin nan suka haye ko kuma daga motar suka jirgin ya sauka lafiya ya zamu yi shirku da bihi sai su rika tara ubangiji da wani suna cewa wannan matukin mota ya iya tuki ba da haka ba yau da mun kide ko wannan mai jirgi ya iya ba dai za ka ji an ce yau Allah ne ya tsere da mu ba a'a sai an ja wani abu wanda za a ce shine dalili Allahu akbar dalilin da Allah ya ga musu wannan wato ka gani yadda suke a zamanin nan in za su hau kan jirgin Allahu akbar لأن الكفار سوكا كانوا سوكا سي ذلك بالبحر يعني ذا سو جيرجين ruwa su ga kogi hana noma amul asalam sai su dauki guma kan su dora mai guncin dutse sai ya dauka mai laifa sai ya dauka mai na karfe ya dauka kowa sai ya dauka wai wannan guncin ya taimake su a cikin ruwa fa ga shaddat riyahu yayin malam da iska ta kallanta jirgin ya nan tangal tangal jirgin ya nan kamar zai kife alquwadir bari kowa sai ga yana daukar guncin yana jefa a kuma ya ki masa amfani sai ga ga guncin kuma ga jirgin zai kife kowa sai ya dauka kuma sai ya da guncin وقالوا sai ka ji kafiran suna cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah ya Allah an manta da waɗancan gumaka duk azubar wada abun lawa sai su ta roƙon Allah mukulisina wato suna masu tsarkake roƙon Allah kalatul kalbi amma fa sai yayin da ransu ya baci sai ga bakin ciki sannan za su san Allah Allahu akbar me kace يحيي بما آباءهم ويتمتعوا وما يعلمون ne ya kama wasu rayuwar wannan ne za su butulce wato da abin da Allah ya ba su na ni'ima ya tsere da su albarka sunansa sai su butulce kuma su rika kama sunan gumaka wani ya kamata u domin su ji daɗi bin jima'ihim ala ibadatul asnami saboda sun tattaru cewa suna bautawa gunki suna bautawa Allah Allahu akbar me kace
أولهم يرون جعلنا وهنا بنا ويتغطوا الناس في حولهم أولم بعد المؤمنين والمؤمنات لا يقولون fasaba ya alamun Allah yake tun da yake ni ne nake tsirar da ku in kun tashi wahala ko talauci ya dame ka ka ki roƙon Allah ko ka roƙi Allah Allah ya baka abin da ka samu wadata sai kace ba dan wani ba da ban samu kaza ba ko ko wata wala ta same ka kana ta roƙon Allah da Allah ya yi ma sai kace ai wani ne ya yi min abin nan ba dan shi ba da na sha wuya ka manta da Allah yake dole sannan ka san karshen lamarin ka a walam yarau yanzu ba su yi sani bane ya alamu ba su san bane Allah da Allah harama na minan ni ne na sanya garin maka mai zama harami amintacce eh wai ka kabul nasu min haulihim da kuma ana zuwa ana yaƙe mutane kewayen maka dukkan garin laraba ana zuwa yaƙi amma ba a zuwa a ci- a ci garin maka kasalan wa sabyan a yaƙe waɗansu a kashe waɗansu a ribace waɗansu larabawan amma maka tana nan lafiya lafiya ba san ni ne na kiyaye su bane aka birbadin yuminuna yanzu a ce da gumaka ne za ku ba da gaskiya wa bi ni'matillah ya kafuruna sannan ku kafir ce wa ni'imar da ubangiji ya ba ku ta tsayar da ku da yayi da ishri- da ishrika eh da ishrakim kuna tara ubangiji da wani sa cikin bauta mhm وأولئك ممن اهتدى على الله كذب له كذاب الحق لما جاء أولئك جعلنا مواهب للكافرين babu daya cikin halittar Allah wanda yake mafi zalunci babu azalimi kamar wanda ya kaji ƙarya ya dangana ta ga ubangiji da ana sharaka bihi shine yana bautawa wani itace ko wani dutse ko wani karfe da ya sassaka shi sannan kuma yace wannan abin wajen shi ce lahira yamma na abudu mu lalil qarbu lalil la bafaki nan da ubangiji ya hana su yace su daina bautar gumakan sai suka ce da annabi wannan gumakan da ka gani duk suka sa musu suna suka ce muna bauta musu ne in an je lahira wato su ne za su kai mu ga Allah su kusanta mu ga Allah kai domin su bayan Allah ne su ma Allahu akbar. Eh, Allah ya ce kuma waka gama bil haqi bayan wannan kuma suka ƙaryata wato gaskiya take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ba gaskiya yake faɗa alqur'ani bala ma dahu yayin da alqur'ani ya zo masa Allah ya fi jahannama kawai da kafirina yanzu ma gauni bai tabbata bane ga kafirai cikin wata jahannama fi ha zalika eh wa huwa minhum Allahu akbar lalle mazaunin su ta jahannama masu ƙaryata ubangiji eh, da kuma alqur'ani da annabi Muhammad da kuma bauta wa wani Allah to me kace والذين جعلوا من أنادي أنهم سبلنا إن الله لغني مؤمنين والذين ذهبوا فينا kaga waɗanda suka yi ƙoƙari cikin lamarin ubangiji fi haƙƙina cikin haƙƙin ubangiji la nadiyan lahum subulana Allah yake wallahi sai na shiryar da su ta farki na wanda za su dace da abin da suke nema wato kun gani cikin abin da ake gudu da cewa ana bauta a gunki kamar misali mutum ya so wani abu na sassaka an yi musu sura mutum ko sura dabba yana bauta mara ko ko kuma baya bauta mara ya ajiye a gidan ko na karfe ko na dutse ko na roba ko na tsumma ko na menene domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikar rahama ba zai shiga gidan da aka ajiye sura a cikin ta ba gidan da aka ajiye abu mai hoton mutum ko mai hoton dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikar rahama yayi salama da wannan gidan kenan har abada shi yasa ka gana fara ya kullo mana da ƴaƴan nan da yake na roba kaga ga shi nan wani so sai ya je da kuɗinsa wai an haifar masa ɗa yana munna ya samu ɗa ko ya so mata hoton roba na doki ko na tsuntsu ko na mutum kaga mutum ga shan an hotonsa har da alamar ga ga ƙafafu ga hannaye ga hanci ga ido har da gashi kuma sai mutum ka gani wai shi musulmi ne sai ya je so wannan abin ya kawo gidanka to ran da ka shigar da wannan cikin gidanka wallahi duk wanda ya mutu a gidan mala'ikar rahama ba zai ɗauransa ba mala'ikar rahama ba ya ƙara shiga wannan gidan ran da ma wani ya mutu ko kai ko matarka ko ɗanka ko bako ne mala'ikun azaba za a sa daga wuta cikin mala'ikun azra'ilu su to su su fizira su kai can wuta saboda wannan hoton roba da ka zo ka ajiye wa ɗanka ko ɗanka ka san cikin akwai masu yi ko to jama'ar musulmi ku daina la da kullu mala'ikatu rahmatu daru fiha suratu ko mala'ikun rahama manzo Allah yake ba za su ga gidan da aka ajiye surar wani abin halitta na Allah ba sannan kuma bayan wannan idan mutum ya saki Allah sarki amma dole fara tsakanin mu da shi Allah ya isa yanzu dan Allah ya kuka gani a maka
kumburin ciki sai haihu banda lule ko ko an suke kafnehu banda lule in kaji ana an samu banda lule wani cikiyar sun kanmu banda lule san mutum hali na tushe banda lule dankali muke sha toshe banda lule dandali ake yin waka banda lule ƙauyuka ake yin bukka banda lule kin